أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حماني رسول الله عن كل رامه على رغم غاد للبراز ورائه حماني رسول الله عن مكر ماكر وشوم الذي شوم وكل لجوائه وسير الذي سير وعين لعائن فمن رام جري قد سعى في مصاله بابن رسول الله كافي ومرجئي فما مبيز العبد العكيم برابه نسعت لمن يبغي السلامة والأولى يخلي عن المداي من كل قابل فإن رسول الله هامي ثماره وقد جاء منصورا على كل كاده وقد كفي الأعذاب يوم تحذبوا وردوا بغيظ بالبلايا الفواده وإني مع المختار في كل حالة بهد وذكر ثم كرب المدائي فمن راشنا وتامه فورائش إلى ناره فلينذرا بالقوابل عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها كل المنى والمرابل عليه صلاة الله ثم سلامه ليرفع الهادي على كل ماده عليه صلاة الله ثم سلامه لتملأ من حب الأمين جوانه عليه صلاة الله ثم سلامه ليغفر سعيه ثم كل المدائه عليه صلاة الله ثم سلامه وتسقى أرادي المزون التواله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نجه وكل المصالح عليه مع الآل الكرام وصاله ومن يقتدي من كل بر وصاله أماني رسول الله عن كل رامه مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام على جبران بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نازي أمين قدس سره آمين yace manzan Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hamani ya kare ni an kulle rami daga dukkan wani mai jifa duk wanda zai nufe ni da sharri da wani jifa to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage ya kare ni ala ragin ala ragim ghadin Lil birazi.
birazi wa ra'ihi absa turmu da hancin dukan wani mai sammakon ba haya lilbiraji wara'ihi da da yammaci da mai mareta duk wani katon banza da ko duk bai so ba wani bai saba kwanta hiya bayan bayan bayan gari da wanda ke bari sai da yamma ya je yi duk ai ko sun so ko sun ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rige ya kare ni da dukkan wani sharri nasu na'am
Amani rasulullahi an makari makirin yace rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare ni daga dukkan makircin an makari makirin daga makircin duk wani mai makirci makircin duk wani mai makirci Mhm.
wa shu'umin lizi shu'umin wa kulli lijawanihi hakan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mini kariya ya kare ni daga canhin shine shu'umci canhin duk wani ma'abucin canhi dukkan wacan wanka ka yi ka kare ba abin da zai samu na wa kullul jawa'i da dukkan wa'ansu musibobi irin masu tahiya da tahiya da arziki baki ɗaya su tumbukar da arzikin mutum jam'i na ja'iha ja'iha musiba ce mai girma wadda za ta tafiya in ta zo ta samu mutum ba ta barin shi da komai in ƙasa ce ma sai sai ai- sai a ce in an an ce hazi ardun ja'iha kamar ƙasa wadda ke mai hori kenan a musamman da musiba ta yi musiba za ta tafiyar da arziki baki daya to duk ko mun girman musiba dai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare ni daga barinta Mhm.
wa sihirin lizi sihirin wa ainin li'aini hakan nan duk wani sihiri ga dukkan wani ma'abocin sihiri shi ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kare ni ka yi da kulumbotanka na sihiri ka yi ka bari ba abin da zai samu na wa ainin li'aini hakan nan wata maita ta wani maye eh, ko shine kan bambuka ko maita duk abin da aka ambata shi shine dai al'ainu haqqun in ji maki sallallahu alaihi wasallam shi a maita gaskiya ce a ta ya akwai ya jijiya suka tabbatar da wannan kuma ana mata ce mata kan bambuka wani waje to kuma dai me yake kasancewa albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya kare ni dukan wannan abubuwa mm faman rama durri qad sa'ati masalihi ah ba ma wai wani ya mun wani sharri sharri ya same ni ba shi ya ce faman rama durri duk wanda ya gurin ya ya tuta mini to wannan hakika ya riga ya yi wani kokari ne cikin abubuwan da za ta gyara mun ya yi shi abu- kamar ya taimaka mun ne duk lokacin da kai shi ce duk wani famar rama duri duk wanda ya gurin ya cuta mana ta wannan shi ke ma wai gurin ma ne ma kamun ya aikata barantana ya aikata kawai shi- kamar yana a ce abin da nake so ne yake kawo mani shi ne fil masali masali zan yi na maslaha abin da ke gyara mutum kai kai kai kamar kai kokari ne cikin ka tara wani abin abubuwan da nake nema abubuwan da suke gyara ni. Mm.
biyuni rasulillahi kahafi wa malja'i an ta kama an tambaye shi kai dukkan wannan alheri duk gashi ma duk sharri ma karshe sai dai zai ma alheri dukkan wannan yace kwarai kwa shi yace biyu ne rasulullahi da albarkacin ma'aikin Allah Sallallahu ta hafi alaihi wanda shine kogona na labewa wa maljabi wa maljabi kuma shine malabata sallallahu alaihi wasallam
fama mubgidul abdul haqiri lirabihi yace da albarkacin ma'aikin Allah wanda shine kogona shine malabata to duk wani makiyin wannan bawan shehu ya kaskantar da kanshi ya- ya yi tawadu ya ce wannan bawan wulakantacce wanda ba komai ba to duk mai al- albarkacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam makiyin wannan bawan ba zai sam- ba zai samo ba zai zamo mai cin riba ba na'am nasahatu liman yabghi salamata wal ula a shirya ce ina yin nasiha ga dukkan wanda ke neman la- zaman lafiya wanda ke neman kubuta wani ula da kuma ɗaukaka me za yi me ya nasiha shehu ya ce yukhalli anil maddahi min kulli qadihi to ya bar ya bar kulla qadihi dukan wani suka ma anil maddahi daga wannan mai yaban a duk wani min kulli qadi duk wani irin suka ma kawai ka barta daga wannan mai yaban inda kana so ka zama lafiya inda kana so ka samu dokaka to kawai ya kasance kai karab kaurinta daga barin duk wani abin da ke suka ne ga janibin wannan mai begen yana yin kashi wani mushin islamu ta ta na'am fa inna rasulallahi hani zimari zimarihi a ce saboda in ba ka sani ba ka sani ma'aikin Allah hami zimari mai kare duk wani alhurmar shi ne mai kare alhurmar shi duk abin da ke alhurma ce tashi yana kare ta ya'ya a zuriya mabiya masoya duka waɗanda suke tare da shi to shi ne mai kare sallallahu alaihi wasallam to ka san ko shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ne zai karewa to kai in ka ce za ka kai hari na wurin mutum ba dai itiri ba ba Mhm.
wa qad jaa mansuran ala kulli qadihi barantana ma shi ya ce ai karja a mazura annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana abin taimako ya zama yana abin taimako ala kulli kadihi amsa dukan wani mai kokarin duk wani mai kokari cikin ya ga ya kawo wata barna cikin tabarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tabi'i kenan a shi ne kokari cikin ya kawo wani sharri kokari kokarin shi yake ya ya zubi ya ya yi kokari sosai ya tare himma dan ya cuta to duka wannan duk mai kokarin ma ba zan san mara kokari wanda kawai zai yi da ya cutai mai kokarin mai karhi mai mai jin karhi ma na na cutan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana abin karewa ne wa yansuraka Allahu nasaran aziza haka Allah ya ce zai taimake shi taimako wanda yake gagararre Mm.
wa qad kufiya al ahzaba yawma tahazzabu ai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka kare shi daga sharrin a kungiyoyi jama- jama'o'i yau mata hazzabu ranar da suka tattaru shi wannan nuni ne zuwa abinda ya ya abu ko abinda yaƙin da ake ma gazotul ahzab a a jami'a na hizb jama'a to al ahzab jama'u suka haɗu dan saboda kawai su yaƙi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duka jama'a duk taron kafaran zamanin baki da suka yi mai ca ta kowane jiha a ai shi shi yake ce ma ai shi ko an riga an kare shi daga wannan sharrin nasu lokacin da suka tarin wannan shi ko wannan yakin azab shine ake ce ma shine ake ce ma ghazwatu khandaq yakin nan na gwalalo wanda aka haƙa rami daga arewacin madina da mutum da nan dutse ya kare ta nan dutse ya kare ta nan daga baya kuma su ko yahuda da ake zaune da su ne ana zaman amana da su a kenan kamar ya zama kariya babu ta inda kafirai ta kafiran da suka tattaro kafiran makka ne suka nemi dukan wa'ansu ƙabiloli ƙaba'il ƙabila ƙabila na wanda suke za su taimaka musu dafa musu don su zo su yaƙi ma'aiki sallallahu alaihi dukkan ƙabilun da suka haɗu wannan kuma ya abu ne a hijira shekara tana da hijira tana da shekara biyar bayan su wa'annan makiya yahudawa sun karya alkawalinsu sun saba alkawalinsu samun kowa ne ma'aiki sallallahu da ya zo madina ya nemi ya yi an yi abin da ke mawuce kwatar madina an takarda an yi rubutu cewa duk wani su zama takarda dai a takaice ta haɗin kai da shi da duk waɗanda suke zama a garin madina cikinsu akwai yahudawa akwai yahudawa banu nadir akwai bani ƙwarina su wannan banu nadir sai kuma dama cikin abin da aka yi alkawari cewa in ko da wata biya ta hau ɗaya daga cikin wannan ɓangarorin za a haɗu a taimake shi ya biya wannan biyan sai wani musulmi daga cikin musulmi ya kashe wa'ansu mutane guda biyu ya tsammanin ma ya tsammaci kafure ne ashe ba maciya bane ba su su daga wajen annabi suke sallallahu alaihi karshe dai sai an biya diya annabi sallallahu ya zo kamar yadda aka aje ya nemi ya to tare da sabon shi ya zo banin na jirgin nan sai suka zo suka karbe shi da hannu biyu da sakin huska amma a ciki ta ciki na ciki da niyan muna wuce so suka yi su halaka ma a gisar sana suka ba amma a gisar wani waje suka ce ya zamana a nan suka so daga saman beni su sako mai wani katon dutse dutsen nika don kawai su halakar da ma a gisar sana to wannan kawai sai an sira ga annabi ya tashi tabi suka ji shi da ya je ma kawai sai ya shirin yaki haka zo aka kewaye wa'annan aka tsare su kwana goma suna ƙoƙarin aka ba su kwana goma kwana goma aka ba su aka ce to aka tura musu muhammadu bin muhammadu bin masalama ne ko aka turo musu aka ce ya ba su labari ya hida musu da ba muhammadu bin masalama ba shi dai ibn masalama ne ya zo ya ba su labari ma'aiki sosan ya ba su kwana goma su bar wajen na baki ɗaya to suna nan suna shishiryawa sai shugaban munafukai ya zo ce musu a ina ai kun saba mun bar ku ba ku yi zaman ku ba inda za yi ba abin da aka ina tare da ni ina da ina da soji wajen dubu biyu in suka yaƙe ku za mu yaƙe su za mu yaƙa tare da ku in ma kore mu ne tira kore mu baki da ya fi wannan dai ba su baki sai suka ce a kai sun wasa ba inda za su ba inda za ku annabi sun yi kabbara mutane da suke tare da baki sun suka yi kabbara suka aka zo aka aka kewaye su aka yi isarin su kwana goma nan suka cika aka kewaye su dai wajen kwana wajen sha biyar suka ga ba ci inda suke dubara ɗaya inda suke suna da wasu gonakansu nan suke sun ce haye saman garunsu birninsu da suka yi na kewaye garinsu suna aiko ma musulmi da kibai aka gane sirrin nasu wannan gonakin nasu ne na dabino aka sanya aka sassare su aka kona su yanzu gabaci dai suka nemi alhurma aka ce to ku tattara ku huta abin da ke ga mutum mutum zai ɗaukan kayan da labtu na raƙumi kawai zai ɗauka shi kenan banda banda duk wani abin da yake makami ne hakan nan suka suka hita suka bar garin a suka koma kaibar to wannan abin ya musu bakin ciki ya ƙara musu bakin ciki da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara musu bakin ciki akan musulunci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suka ya zafi su su samu su rama wannan abin da aka musu shine suka kewaya suka samu mushrikan makka da wanda su ko an musu abin da aka musu a badar ba su wuce haushin su ba suka je ya je nuna musu ai musamman shugaban nasu da ke mai uyay bin aktab ya nuna musu shi yana tare da su yana tare da kai ce karshe ma ce wa kafirin yayi ai addinin ma addinin ku yayi addinin yayi addinin ma ma kisan su a eh ne ma ah, Allah ya tayar mana kitaba wanda suke cewa da alamta ila jinna utu na sai mai kitabi a alamta ila jinna utu na sai mai kitabi eh yunu ne bil jibti wa yaqulu allazina utu kitaba wa yaqulu allazina kafaru antum la hawla wala quwwata illa billahi al-azim alam tara allazina utu na kitabi yaqulu allazina utu yaqulu alam tara allazina utu kitaba alam tara allazina utu nasiban min al-kitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء يهدون الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا شين abinda nan wannan ayata ke nuna gare shi ya ma ake Allah ba ga wanda aka ba su a littafi ma amma su kuma suna imani da jibtu da dagut suna da suka yi har sujada yama yama goma kansu wai nuna ai dan ya nuna kawai yana tare da kafirai shugaban Yahudawa ya je yama goma kansu jira yanzu ba su haɗin kai dai ɗari bisa ɗari kuma yana musu addinin su ma ya addini a nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai suka yarda da shi wannan duk sai suka haɗo su ma duk ƙabilun da suka tare da su abin sai ya zame ma musulmi abin da yawa wanda kuma suka zagaya ya zagaya shi dai ya ga waɗanda kuma su ake zaman lahiyar da su don yahudan kamar nau'i guda biyu ne akwai banu nadir su ne waɗanda wanda aka kora akwai banu ƙwareza su ko ana zaman lahiyar da su shi ma ya kewaya can ya samu ya ya ba su haɗin kai ya tsorata su cewa ai in anisu ne gama da kamarar nan kuma kuma kanku zai koma su dai suka zo suka ce su ma sun warware alƙawarin da ke tsakanin su tsoro ya haɗe musulmi ta ko'ina nan kafirai ne baki ɗaya sun zo da adadin su da tanadin su kuma nan wanda suke nan wanda ake ganin baya ne su ma shi kuma nan shugaban munafuka shi ma ya jaye shi da jama'a shi ita kai ai can baya mun bar iyalai da yara babu kowa a gidajen mu inda biyu tana aura shi ma dai tsoro da ya ya rihe musulmi baki ɗaya wa balagatul qulub na hanajirin da qur'ani ke cewa zukata kan tsoro har sun kai a makogon tsoro rihe mutane musulmi baki ɗaya lokaci guda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo wani irin iska da bala'in sanyi da razani ya sa kawar nan tsoro suka razana suka ce kai wanda ba su ya dare guda suka suka arci sun je inda suke inda suka yada zango inda suke ma'aiki sassan ya ga sun ba su nan ba kamar sun shanye jiki saboda tsaba iskan nan da sanyi sai ma'aiki sassan yake cewa cikin sabo ya ce waye zai je ya leƙo mu labarin da suke ciki makiyan da suke ciki in ya so sakamakon shi za mu kan tsanci a tare shi dan tashin kiyama gashi aljanna ce kyauta annabi sallam saboda tsaban tsoro da tsananin yanayin da ake ciki ba wanda ya daga hannun shi annabi sallallahu ya maimaita so daya so biyu so uku ba ha wanda ya saboda abin da ake ciki duk jarumtar nan ta jaruman da suke tare da magi sosai kowa ya kyale kawai annabi sallallahu sai da ya kai ya nuni ya nuna wanda ya nuna yake huzaifa bin yaman ya tashi ya shi huzaifa ya tahi ya ce tsananin sanyin da ake yace shi kamar yana cikin wani ruhun wuri kamar yana cikin hammam wurin gidan wanka wanda ake rihewa da komi da komi da shi gidan wankan nan da suke yin shi ma sai an an dumama ruwa saboda tsaban da gumi sai ake kamar cikin hammam haka yaje da yaje yace ya ya tinkare su sai ya tarra ya ga Abu Sufyan yana gasa bayan shi da da huta ya hiddo kibiya shi sai tana kamin ya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace a amma ka je ka ga ne mun ka ga ka ga ne mun halin da suke ciki ne kar ka tsoratar da su ka sado mu su akan mu kuma sai ya tuna wannan magana ta ba gidan salam la tuziruhum la tuziruhum alaina kai ka tsorata muka firgita su su yau sai yace da nitan da maganin sai na mai da kibiyata yace amma da na halba da na same shi da na kashe shi yace sai ya shiga cikin su yana cikin su yana zagaya su sai kawai ya ji Abu Sufyan yace kai kowa hoye kowa ya san abokin zaman shi kowa ya kama abokin zaman shi yace sai ne maza sai maza ya kama na damar shi yace kai waye kai yace ni ne Muawiya bin Abu Sufyan yace sai na kama na hagun kina nace na kama nace kai waye kai yace yace ni ne Amr bin As yace to shi kenan kenan ka gani shi ya riga ya tambaye kenan shi ba sai ba mai tambaye shi kuma da man zama ne ko zaman lahiya laraba kowa sai da suke da rawani da kowa lalabe barantana cikin ana wannan yanayin tsoro ga sanyi kowa ya rukube ba wanda yake son ya san a a san wa kowa dai yana cikin tsanani na na na tsoro a wannan haka ya ya gama ya samu ya- ya dawo yace har ya dawo kamar yana cikin hammam yana zawa wurin musulmi kuma sai ya je wani irin sanyi ya kama shi yace nan a irin a baya ta ma'anci sallallahu wanda ke sallah a cikin ta ya samu ya ya lulluɓa shi ce bai tashi ba har sai asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne kum ya noman kai mai yawan barci tashi nan ne ya farka wannan irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam shehu ke wadi wa kad kufiyal azaba annabi sallallahu alaihi wasallam an itan mai da wa'annan taron na jama'o'i yau mata hazzabu da suka hada kai kin da suka yi hadaka a kufiyal ahzaba wannan dai an yi mabuni ne majhul to amma maf'ul na farko shine na ibn fa'il din shine eh, wanda yake damir mustatir wanda takdiru huwa wanda yake huwa raji ila nabi sallallahu alaihi wasallam ana ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka kare saboda haka shi ah, maf'ul thani ya zamo ya zo da da fata kenan yawma tahazzabu wa ruddu
warudu bi ghaizin bil balaha yal fawadihu sannan bancin an kare makin sulma an isan mai daga sharrin su sai aka maida su kafiran nan bi gaizin da wani irin bala'i da wani irin bakin ciki wa gaizin wani irin bakin ciki bakin cikin da yake tare da bala'o'i alfawadihi masu tsanani sosai masu nauyi aha wa inni ma al muhtari fi kulli halatin sai wace to yadda kaga ma'aikin sallallahu ga yadda ake mai ko ga yadda Allah ke mai to ni ina tare da abin zabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kulli halatin a cikin kowane hali Mhm.
bi hubbin wa zikrin thumma qardil mala'i ina tare da ma- ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da so wa zikirin da ambato sun maƙardil mada'i sannan da ƙara yabanni Mhm.
faman rasha nahawi sahamat sahamahu fa hawa ra'ishum duk wanda eh, fa hawa ra'ishin ida fa hawa ra'ishin ila Il- ila nah- ila naharihi falyunzar- falyunzaran bil qawadihi kamar rashin rawi samu duk wanda ya daidaita kibiyar shi ya eh, katarni na ya aiko shi ni zai aiko ma ita fawa ra'ishun to shi ne aika kibiya ne ila nari zuwa kirjin shi kirjin shi kuma kirji nan ne akwai zuciya ma'ana inda ya zo da zai kashe kanshi ne kai tsaye ba tare da wani tantama ba saboda haka shi yace falyun zaran wanda yake shi yana nan yana so ya daidaita mashi ya aiko shi zuwa gare ni to a gargade shi bil qawadihi da ababan da za su samu shi na daga qawadihu su qawadihu jam'i ne na qadiha qadiha wata wato tsutsotsi ne waɗanda ba ta raga ba ice ba da bishiyoyi da haƙori suke shiga su su halaka su baki da haƙora ma wannan tsuntsun da su sun gama da su in suka kama ice sun gama da shi in suka kama bishiya ma haka nan in sun sun gama da ita wannan jami'i su ne ake ce musu qawadih nuni ne zuwa abin ababen halaka wanda za su samu mutum wanda za su rika cin mutum kaɗan kaɗan har ya kai ya mutu tsaye ana ji ana gani mana dai bala'o'i ne mutum yake jawo kan shi duk wanda ce zai wai kokarin ya ce shi zai ya mai kibe shi ya ya koma ita
alaihi salatullahi thumma salamuhu yana da aminci Allah tabbata a gare shi analu biha kullal muna wal marabihi albarkacin ta biha kenan analu Allah ya bani ya kasance na samu kullal muna dukkanin gurace gurace almuna jami'i ne na muniya guri duk wani ababen guri na baki da in same su albarkacin wannan salatin wal marabi'i wal marabi'i da kuma ribobi Mm.
alaihi salatullahi thumma salamuhu ya da mutu Allah su tabbata a gare shi liyarfa'ani alhadi ala kulli mali don albarkacin sal- salatin nan alhadi annabi sallallahu alaihi wasallam mai shirya suwa yarfa'ani ya ɗaukaka ni ala kulli madin absa dukkan wani mai- mai yabo haka ko aka yi alaihi salatullahi thumma salamuhu ya da mutu Allah su tabbata a gare shi litamla'a min hubbil amini zawanihi don albarkacin salatin nan a a jawanihi litamla'a ya kasance ana cika jawanihi haƙarƙari na jam'i ne na jani na eh, janiha janiha haƙarƙari na ƙasa lankwasashen haƙarƙari na ƙasan mutum a kuma shi in aka ce bainar jawanihi dama ana nihin tsakan wannan saboda wannan haƙarƙarin wanda suke ƙasa su ne nan daidai su zuciya take musamman a ɓangaren hagun na mutum to in an ce jawani ana nihin zuciya kuma nan ma abin da ake ni kenan dan albarkacin salatin nan a cika mini zuciyata daga soyayyar al'amin amintaccen Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam
alaihi salatu llahi thumma salamuhu ya da mutu Allah tabbata a gare shi li yaqbala sa'ayi thumma kullal mada'ihi albarkacinta a rika karban aiki na thumma kullal mada'i sannan dukkanin yabanni su ma yabannin aiki ne amma saboda martabar yaban da darajar shi aka ce sannan kuma an an karbi ayyuka baki da a sake karban yabani karba ta musamman saboda shi yabo in aka sami wanda ake yabo in ya karbi yaban ya yarda ka samu yarda ka samu shiga kenan ba kawai wai aiki ne an karba aikin ka ba in an karba aikin ka za a saka ma ne da ladan aiki shi ko wanda an karbi yabo za a yarda da kai
alaihi salatu llahi thumma salamuhu tsira da mutu Allah tabbata a gare shi wata tuqa aradi bil muzulil dawalihi albarkacin salatin nan a shayar da ƙasashe na bilmuzuni da walihi da gizagizai wanda suke masu cikar ruwa a jami ne na dalih girgize wanda ke cike da ruwa
alaihi salatu lahi sun salamu ya da aminta Allah tabbata a gare shi salatan biha tujihi wa nuji'i na'am nujihi Wa kullul wa masalih.
kullul masalihi albarkacin wanda ta kasance salati ne wannan biya albarkacinta nujihi najahi na a, rambanta ta a, to duk in zama nima abuci rambanta ji inda dai wa kullul masalihi kuma albarkacinta in kasance ina samun dukkan ababen alheri dukkan ababen da suke matsala ne dukkan ababen da suke gyara ne Eh, in kasance ina samun su duk wani alheri na'am alaihi ma al'a- eh, alaihi ma al'alil na'am alaihi ma al'alil kirami wa sahbihi irin wannan salatin ya tabbata a gare shi tare da alaye masu girma wasabi da sahabbai sahabbansa wasabi da sahabbansa na'am wa man yaktafi min kulli barrin wa salihi amma ya tafi da dukan wanda ke da ke bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da dukan wani mabi mai biya mai biyayya min kulli barrin wa salihi na daga dukkan wani mutumin kirki da kuma dai a salihi dai mutumin kirki Na'am.
shi duka eh, bar ma'abucin alheri mutumin kirki haka nan salih salihin bawa daman su ne ma'abuta su ne suke biyayya na'am Hmm. wannan salati akta alai ma al'ali kira mai sabi wa man yaktafi haka nan kenan dukkan wani mutum duk wani mutumin kirki shi ma an sa shi cikin salatin nan Ah, ah, Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرا كبرى شرادي إلى صراط المستقيم وعلى آلية تقدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين